بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya ne kada ta mana addu'a a wannan yammaci na asabar a yau muna ashirin ga wata na rabi'ul awwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da bakwai hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam da idan Allah subhanahu wa ta'ala za mu dafta daga inda muka tsaya cikin karatun littafin sahih sirati nabawiyya yau za mu tashi safaha ta 188 na'am bayan kammala abin da ya shafi sauraron bayanin hijira zuwa ƙasar Habasha akwai wasu abubuwa da ya kamata a ce mun ambata a cikin littafin al-ustadu dr muhammad sani umar rijiyar lemu hafizahullahu wa ra'ahu a malam bayan a cikin littafin shi nabiyu rahmati sallallahu alaihi wa sallam rus wa ibar da ya kawo kissar hijira zuwa kasar habasha da ya kammala ta sai ke cewa durusun wa ibar akwai irin abubuwan da ya kamata mu duka a matsayin a izina da kuma abun lura a cikin wannan hijira bayan mun saurari irin labarin gwagwarmayar da aka yi to akwai abubuwa na karatu da ya kamata a ce mun amfani da su kai tsaye kafin mu kai zuwa ga abin da shi malam ya faɗa akwai wasu abin da malamai suke kira su da suna asbabul tamkin asbabul at-tamkin sabubban da su suke tabbatar da ɗan adam ya samu kawuwa a ban kasa wanda wannan kawo kuma zai kai shi har zuwa ga dacewa da rahmar Allah subhanahu wa ta'ala wannan sabubba ga suka haka abu na farko al-imanu billahi wa taqwa yin imani da Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma da takawa yani kiyaye dokokin Allah abinda Allah ya ce ayi ayi abinda ya ce a bari a bari duk mutumin da ya dora wa kanshi wannan a cikin rayuwa wannan mutumin sai ya wanye lafiya da izinin Allah imani da Allah ga yayin imani wanda babu shirka a cikin shi sannan kuma tsoron Allah da sabon Allah bai garwayo da shi ba ko kuma abin da ya shafi bidiyoyi ko ayyuka su ke na sabo abu na biyu al-wahdatu wat-tarahum hadewa waje guda sannan kuma da tausayawa juna a duk lokacin da aka zo aka haɗu cikin al'umma to dole waɗannan abubuwa idan ana so a samu tabbatuwa to dole sai an yanke su alwahda alwahda shine haɗin kai sannan bayan kai ya haɗu kuma a samu at-tarahum ya zama to akwai tausayin juna tsakanin shine hadisin da aka karanta wancan sata a cikin karatu manzo Allah sallallahu alaihi cewa masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'afufihim kal jasadil wahid yasa saboda in ya zamanto an samu irin wannan cibrewar da wannan dunkulewar to babu abin da ba iya tunkara shi ne wani lattijo ya hada iyan shi wasu lokuta sai ya ɗauki kara sai yawa kowanne daga cikinsu ya ce wani abu wanda karya shi ya amsa ya karya wani abu shi ya karya wani abu shi ya karya wani abu shi ya karya sai ya haɗe wannan kararuwan gaba ɗayan su waje guda sai aka na cewa babban su ina babban kurin da yake wanda hukumar ƙarfi ya ce gani sai aka ce a shigar yasu da ya kama yayyayi abu ya gagare shi me yasa saboda taruwan da aka yi da yawan da aka yi da haɗuwar da aka yi to babu yadda za a yi wani abu ya kusa amma daga lokacin da ya zama to kowa yana gefe to shi ke duk lokacin da abokin gaba zo mi zai ɗauki ɗau zai mutu kaga su Ja'far lokacin suka tafi kasar Habasha cimburewa suka suka dunkule suka zama to a guda in ma magana za a yi to za a yi da ne akan shawarar mutum guda kuma sannan wannan mutum guda shi ne tinkare su al-wahdatu wat tarahum ko dole sai samu tausaya wa juna dole ka tausaya mu dole ka tausaya wa saboda ana menene ajizi ne yana da kasawa idan ba a tausaya mushi a cikin salamuna ba dole ne zai biyo baya dole za ga wallan shi shine hatta a cikin zamantakewa auren Allah yake cewa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan zati litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun iya daga cikin ayoyin Allah da zaka gane girman Allah samar da mata da yayi saboda maza su samu sukuni zuwa ga waɗannan mata sai ce wa ja'ala bainakum Allah ya sanya tsakaninku mawaddatan tausayi ko kuma ka ce mawaddatar kauna sannan kuma yace wa rahma da tausayin juna idan ba ta tausaya maka abinda za ku ci a wata guda sai ta dafa shi a kwana goma tsam eh kai kuma hallo ka je ka shiga wata gwagwarmaya ta dafa hallo dole an samu attarahu sannan kuma kai ba ka ka dora wata abin da ya zama ta hankalin nan to iya daga cikin sabubban tabbatuwa a ban kasa da nagartuwar rayuwa bayan imani da Allah da jin tsoron Allah to dole sai an dunkule waje guda kar a tawassu kar a ciccira kar a rarraba wani ya yi can wani ya can wani ya can a lokacin da kuka haɗu waje guda to a wannan lokacin shi zai tabbatar muku da ni tabbatar da abin da yake wani ku ne amma kowa kama gaban shi kaga ba a ma saurari suna ba da za a san me ya kamata la'alla kai kana ta rigima akan abu kaza wani yana rigima akan abu kaza ashe duka abu guda ne kuke ma amma rashin tattaunawa da rashin hakuwa da rashin haɗin kai sai zama to ya watsa dole sai ya sha wahala kai ma sai ka sha wahala kafin ka kai zuwa da zaka tabbatar da wannan wanwar amma da ka zo ka haɗu da shi da kai wanwar guda sai ka ga Allah abin da ake bukatar sati guda a cikin kwana guda kun ci mu abu na uku shine al-i'dadu shamil dole sai an samu kimtsi kimtsawa wanda yake haɗaɗɗen kimtsawa mana kana buƙatar abu kaza kana da manufa kaza to wannan manufar taka dole sai ka shirya mata karatu kake so to dole sai ka shirya akan dukkan wani ƙalubale da yake tunkaran hanyar mutumin da yake karatu sai ka shirya ka jurewa ya ɗaukan wannan yawon wahalar to wani an samu an ƙi'idanu shaɗin kenan kuɗi kake nema dole sai ka jure ka wahala abu kaza kake nema dole sai ka jure ka wahala aljanna kake nema dole sai ka jure ka ka wannan ka ka ka kan wadoje guda amma da ya zama to kawa ɗaya a waje kawa ɗaya a ciki a shi yasa Allah da ya kiran imani cewa ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fi silmi kafatan ku shiga gaba ɗaya ku ko farce ka kaba ne a wasu saboda mi saboda wannan manuwar babu yadda za a yi ta tabbata idan ba a samu al'idadu shamil ba dole sai an samu kimtsawa dukkan wani hanyar da zai iya kai ka zuwa ga abu matsar addini ya halatta shi zai zama to ka dubi wannan hanyar gaba ta hudu al'amalu salih daga cikin abin da zai taimaka wa mutum ya cimma manufa a rayuwa ya tabbatu shi ne dole sai kare ayyuka ayyuka mana gaba tun mutumin da ya zama to sabon Allah da ya sa a gaba wallahi wani mutumin duk yanda ake ga yana walwala mu'aqqatun wani abu ne wanda yake da gajeren zango saboda wannan sabon Allah da yake sai ya biyo shi mutumin da ya zama to shi kuma aikin alheri yake aikatawa to wannan mutumin wallahi ya je ba ya tafi wani shi ne nagartuwar rayuwa kuma sannan zai jima ana yi bal hasali yin da zai rika yi ila ma la nihaya saboda yana mutuwa wani bangaren rayuwa ne sabo ko wani garci mai daɗi sannan kuma yana tashi gobe kiyama gidan aljanna zaka dole mutum ya zama tuya wattana wa kanshi ka dora wa kanka cewa al'amalu salih aiki na gari kaga shi ne abin da waɗannan bayan Allah suka yi sahabbai aiki na gari shine suka tsaya ka kai da kafa suka aikata har ubangiji ya ce waɗannan bayan Allah na yarda da su da ta haka yi wata wawon kasance aikin kirki duk inda yake kakka bai da a baya sannan abu na gaba shine alibtila wa sabr dole za a samu jarrabawa idan ka samu jarraba mai yake so haƙuri dole sai an jure sai an ji suru sai an yi haƙuri an ba ya haƙuri ba za a iya ba duk abin da mutum bai ɗauki haƙuri a kai ba to nan da za ka watsa yanzu misali ko jami'a mutum zai sai jami'a ya kama fakilte kaza kuletu kaza ya fara ya yi kaɗa wani abu gari ba sai ya sauya sai kuma ka sami zai kuma sai ka ga yana cin taya a waje guda me yasa saboda rashin hakuri ba ba hakuri dole sai ka watsana wa zuciya ka cewa sai ka yi hakuri to rayuwa ma gaba ɗaya haka ne in kasuwar ce ita ma haka yau ya fara wannan ya bari ya kama wancan ya bari a ga wani abu kaza a nan mutane ake samun kuɗa ya je ya kama shi shi ma ga abu ba haka nan bai bari sai zama to mushaqqatun zihin kamar hankalin shi da tunanin shi duka abubuwa ɗaya ke saboda babu hakuri dole ka zama to mutum mai hakuri kaga waɗannan bayan Allah hakuri suka yi a gaban gidansu an kashe ɗan uwansu amma da zasu kai kasa gobe sa saboda hakuri da juriya sun san hanyar da suka kama suna so su cimma buri wannan cimma burin nan bayya yiwuwa dole sai an yi dole sai an wahala wannan wahala kuma idan ya zo dole ka hakuri sannan abu na gaba albara'atu minal kafirin duk mutumin da yake so ya wanke lafiya dole ne ya yi baran baran da kafirai daga ɗabi'ansu yanayinsu aikinsu kar su zama to maka a matsayin model na rayuwa kar su zama to maka a matsayin abun burgewa a dole sai kai a yaga da su duka zaka same shi a cikin wannan kissa ta Habasha kaga waɗannan mutane inda a ce duniya suka sa gaba da ba su baro garin Makka ba suka zo Habasha da ba su yi ba amma saboda bara'a da kafurai kuma sannan saboda bara'a da da kafirci wannan yasa suka bar garin makka ka tokan wasu suka bar kuwayensu suka bar diyansu suka bar matansu suka bar kasuwancinsu suka bar gonakinsu suka kama hanya suka ta inda babu wanda suka sani ba wanda ya san su saboda ni saboda cimma murhunsu na rayuwa wanda wannan murhun kuma shine mafi girman murhun a rayuwa wanda shine addinin musulunci to kaga waɗannan bayan Allah sun yi bara'a da kafurai da ka bai kamata ba mutum musulmi kafiri ya rika burge ka kan mi zai burge ka kuma a cikin mi zai burge ka mi aka yi kafiri zai burge musulmi mi aka yi kafiri zai burge musulmi wani askin shi wani kayan da yake sawa wani yanayin magana shi kaga hatta da magana in mutum zai dole so yake banda ma halshen da zai so yake hatta da jastin da zai rike sai ya rika tofan su ina da limi kar da kamuri ya zama to maka abin misali kai ne zai kwaikwaya ba kai da ka kwaikwayo shi ba kaga idan ka haka ai an kuwa baya an kuwa baya zama to musulmi ne wai rayuwar kamuri yake burge shi wanda Allah ya jan kunne da yawa a kai da haka idan kana so ka cimma manufanka na duniya da lahira dole sai ka yi bara'a da kamurai saboda hanyar su daban su kawai ya za a samu duniya ne ya za a ci duniya ya za a yi komi a dangwaras a kare a suɗe a lashe a nan gidan duniya kai kuma shi ne manufanka kai can kake ne ba duk abin da kake yi ma a nan saboda ka samu can ne to ya za a yi ka zama to kana kwaikwayon wannan mutumin da bai san inda aka sa gaba mutumin da tun da yake bai taɓa yin wankan jaraba bai taɓa yin aiki ba tun da yake ya sa Allah ce innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da amihim hada har yau Makka da Madina haramun ce a kansu saboda su najasa ne dan me zai buri mutumin da yau ya la'alla ya balaga har ya tsuha amma bai taɓa yin wankan ibada ba tun da yake haka kawai jin kwamfa abubuwa ne abin mulki a cikin shi Allah kiyaye albara'atu min al-kafirin amma sai da sunan kamuri ko kokarin dangane kanka zuwa ga wani kamuri saboda dan kwallo ne ko saboda dan kaza ne ko saboda dan kaza ne wannan bai halatta ga mutum mai imani sababi na gaba daga cikin sababan da za su sanya dan adam ya cimma burin shi a rayuwa kuma ya tabbatar da manhojin da ya kamata shi da al-zikru wal istighfar a zaman to mutum mai ambatan Allah cikin ambatan Allah ko karanta Qur'ani sannan al-istighfar neman gafara wajen Allah mu masu zurbai ne mu masu laifi ne mu masu yi ba daidai ba ne ba to mu yawaita neman gafara wajen Allah subhanahu wa ta'ala dan ubangiji gafarta mu astaghfirullah wa atubu ilayh wannan ya zama to maka a matsayin abin da zaka rike mai mai ta cikin rayuwarka albarka zai zo maka tun a gidan duniya aqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara duk mutumin da ya tsaya akan istighfari wallahi wannan mutumin zai ga bude bude na alheri da yawa a cikin rayuwar shi kafin ko abin da yake jira shi da wajen Allah subhanahu wa ta'ala sannan sababi na gaba na ƙarshe shine at-tawakkulu 'ala Allah ma'a al-akhdh bil asbab ka dogara ga Allah ka mai da al'amari ga Allah in ka samu Allah ne in baka samu ba Allah ne amma ta hanyar daukan sababi kana neman kuɗi ka je kai kasuwa kana kasuwanci ka dogara ga Allah Allah yake badawa ba wanda ya sai hana ba wanda ya sai hana in kun kai ku ɗari nawa kuke sai da abu kaza abinda Allah ya rubuta za ka samu ne ka same shi sai an tsallake mutanen sai a zo kanka saboda kai Allah rubuta za a tsaya wannan kuma sannan wasu lokuta bai ma bukatar wani tankari ko wani kaza ko wani kaza sai ka ga wani yanayin kasu kawai al'amarin al'amarin al'amarin samun al'amarin da Allah kawai abin da aka rubuta maka nan sai ka samu kawai ka samu da za ka samu wani mutum ya tara dukiyar da shi bai kashi bai san wani wace kuma bai iya lissahi ba dan lissahin karami da aiki an tuce shi amma ko har yanzu yana cikin dukiya ko ana ta yi saboda Allah ya rubuta sai an yi da shi al'amari da Allah ne ka dogara ga Allah sannan kuma ka ɗauki sababi wannan sababi shine ka tashi gwagwarmaya ka yi gurgudan abin da za ka iya karatu kake ka tashi kai karatu iya yadda za ka iya sannan ka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala ka dogara ga Allah kuma ka ɗauki sababi za ka cimma manufarka a rayuwa al'usan doktor muhammadu sani umar rijiyar da mulkin cewa durusu wa ibar a cikin littafi na biyu rahma ya ce abinda za mu koka na darussa da kuma abinda yake na izra a cikin hijira zuwa ƙasar habasha ya ce annan tabatar mu'mini na ala aƙidatihim ka duba ba tabbatuwar masu imani a kan aƙidansu bayan waɗannan kaburan sun azabtar da su sun gana musu dukkan wani dangin kalan wahala wannan bai sa suka sauya addini ba bai sa suka sa gwiwa ba ya ce wannan dalilun ne ala sinƙi imanihim wannan yana nuni akan gaskiyar imaninsu wa ikhlasihim kuma da yinsu don Allah fi mu'taqadatihim a cikin abin da suka kudurce na aqida sannan wa sumuwi nufusihim wa arwa'ihim sannan kuma zukatansu madaukaka ne saboda ne ba sa kallon wahalar duniya suna tuna abin da za su samu da nikima a wajen Allah subhanahu wa ta'ala amma a yau ba a yi komi ba in kai in kai kumfarin abin da wadannan suka samu ala dai sai ka samu wani ai komi ba sai ce abu kaza ya fasa kuma aikin alheri ne ba aikin alheri ne abu kaza ya fasa me yasa saboda wani ya saba shi yau wani da shi kake ma san shi kake ba abin da kake tsakaninka da Allah kana jin sakamako a wajen Allah wani zai sa ka fasa idan mutum karya karkar kai gajen a kuɗi ya zama so manufan abin da kake yi kana yi ne don Allah to wannan yi don Allah wallah zai dangomar da kai akan aiki alheri ba da aika wasa duk yanda wani tsangwame ka ya zage ka ya hallare ka in ma jikinka zai saba ba zai hana ka ba cimma wannan abin da yake wurin kai abu na biyu yace mimma ya tabada ila zihni min hadhihi al-hijrati al-azima yace huwa shafaqatu hadha ar-rasul al-karim sallallahu alaihi wa sallama ala ashabihi wa rahmatihi bihim yace abu na farko da yake kara zanwa a cikin walwar dan adam daga kaji bayani akan hijira zuwa ƙasar Habasha yace tausayin wannan manzo mai karamci sallallahu alaihi wasallam akan sahabban shi sannan kuma da yanda yake tausaya musu sannan wa irsihi ash-shadid ala al-bahth amma fihi amnihim wa rahatihim yana kokari ya tsadan ya nema musu wurin da za su rusu wurin da za su samu hutu walidhalika ashara alaihim bin zihab ila al-malik al-adil alladhi la yuzu lahu ahad 'indahu da kai musu nuni akan cewa ku je kaza kaza akwai wani sarkin da ba a zaluntar kowa a wajen shi mazalla ya nuna musu wa najashi shi da zuwa gare shi kaga ashe mazalla yana tausaya waɗannan sahabban nashi ya fito karara kaga an azabtar da wannan an azabtar da wannan an azabtar da wannan amma mun karanta a cikin littafin cewa manzon sallallahu ya samu man'a sun kasa kaiwa zuwa ga akan su tutar da shi gaisa saboda ammin shi ko baban aliyu abu talib sannan kuma wasu daga cikin su sun samu kariya daban-daban amma al-mustad'afin masu rauni ana azabtar da su ana gane wasu azaba wanda ya samu zalla yayin tunanin ya ya kamata waɗannan bayan Allah ne musu bauta sai ce ku je ƙasa Habasha abu na farko da za mu ɗauka na darasi a cikin wannan hijira ya ce inna wuju dabna ammi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ja'far wa sihru usman ya ce a cikin tawagar zuwa hijira ƙasar habasha ya ce akwai ɗan ammin manzala sallallahu alaihi shine ja'far ibn abi talib sannan kuma akwai sihru sirikin manzala shine usman ibn affan sannan kuma akwai diyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ruqayya waɗannan duka suna cikin tawagar da suka yi hijira ya ce samuwarsu a cikin masu hijiran nan ya ce dilalatun amiqatun tushiru ila annal akhdara la budda an yatajashamaha al muqarrabuna ila al qa'id wannan yana maka nuni akan cewa idan ana gwagwarmaya to waɗanda suke makusantan shugaban da yake shugaban gwagwarmayan gaba daya to ya kamata makusantan shi na jini su zamanto su ne a gaba gaba kaga Ja'far dan uwanshi da shi ne ya yi imani sannan kuma ga iyashi Ruqayya sannan kuma hallo ga ga ga Usman ibn Affan wanda shi ko sirke shi ne ba zaman to a iyan talaka za a rika turawa kun kuje ɗan biyu biyu a aka aka kashe ku su ko suna can ana ta gani ana tsawo a kaga wannan yana maka nuni akan ni cewa dole al-akhbar la budda an yatajashamaha al-muqarrabun ila al-qa'id wanda suke makusanta zuwa ga shugaban su zama to su suka fuskantar wannan abu da da iyali shi da sauransu yace la an yakunu kar su zamanto ya zamanto a wani yanayin da man a anil hadari su an killace su game da wannan hatsarin a tura wasu haka nan kawai su je su halaka wanda duka hijira ta kama su tana kuwa shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a taba yin shugaba ba irin shi sallallahu alaihi wasallam ko ba za a yi ba shi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mishi da samun makamuwa a ban kasa kasa da rabin karni ƙasa da rabin ƙarni duniya ba wanda bai ji labarin shi ba ko babu wani kaburin da handa shi bata kada ba saboda tsoron annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu shi sab ƙasa da rubun ƙan rubun ƙan kusan shekara 15 ko da makamancin wannan qa'id ne wanda yake amsa sunan qa'id gid ne jagora ne sallallahu alaihi wasallam yace abu na hudu mashru'iyyatul khuruj 'ala al-watan idha kana al-khuruj firaran bid-din an shar'anta maka a addinance ka bar garinku idan zama to garinku bakka da damar da zaka bauta Allah sai ka je ka samu da zaka bauta wa Allah subhanahu wataala yace wa in lam yakun ila ila islamin fa inna ahla habasha ko da inda zaka dai ba zuwa kasan musulunci bace ba amma za a baka damar ka bauta wa Allah subhanahu wataala yadda ya kamata wannan iya da kyau mutum ya tsaye inda zai bauta wa Allah saboda ba gadin duniya ka zo ba ka zo ne ka samu guzurin zuwa lahira sai ka lura zaman ka a gari kaza zai hana ka guzurin lahira sai ka bar garin sai ka bar shi kaje din da ka samu da ka bauta wa Allah abu na biyar jawazu dukhulil muslimina fi himayati ghayril muslimin ana iya yin yarjejeniya tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba su shiga karkashin kariya waɗanda ba musulmi ba kaga ai gwamnatin Habasha a karan kanta gabaki ɗayanta kahin su bai haɓa madajashi ba musulmi ba ne ba bayan sun tafi da musulunta amma kuma sun tafi karkashin gwamnatin shi sun samu kariya sun zama su bauta wa Allah subhanahu wataala wannan babu laifi wanda kuma wannan yana alaka da diplomasiyyar da ake yi na kasashe yanzu da za a ga mutum ya karkace yana ta ayyuban ta Saudiya inda ta yi kaza da an yi kaza inda ta yi kaza da an yi kaza baka san me yake ciki kar ka yi magana akan abin da baka sani ba waɗannan bayan Allah abin da ya bayyana a zahiri suna jin tsoron Allah kuma za su yi abin da za su iya duniya ta kullu da makirci da yawa wanda sai ma ka yi ahe su wanda ana ta kullawa kuma kullum dasawa ne ake yi dan kan kai magana akan abin da ba sani ba ka ga matsala ya zabi habasha ba kasa bace da musulmi amma aka tura musulman kuma aka tura musulman suka ce wanda kallawa fi ghairi fannihi akalil ajaibi duk wanda ya magana a cikin abin da ba fannin shi ba to sai ya zo da abubuwan mamaki da haka abin da ka sani kai magana abin da ba sani ba suna fi dawo addini fiye da kake tsammani wallahi suna yi iyayen da za su iya a daidai lokacin da kai kana da wata suna karama ta gagare ka ko ba wanda zai tsangwame ka ko harare ka ba wanda zai ko ka ki ko kana aibanta su sannan abu na shidda ijtima'u sahaba hina ja'ahu rasulun najashi kaga sahabbai lokacin da manzon najashi dan sabon najashi ya zo musu suka yi haduwa suka yi wanda wannan kuma daga cikin mabadi na addini wa amruhum shura bainahum al'amarin su shawara ne tattaunawa ne a ga ya za a yi a fito wannan abin ga kaza ga kaza ga kaza sannan abu na bakwai kana mawqifu ja'far wa ikhwanihi ya kasance matsayar ja'far da shi da ɗan uwan shi suka hijiran nan wannan ya zamanto wani misali ne tabbiqiyyan wanda yake a dabbake sun dabbaka shi a dili لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم game da maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa lil tamasalin Allah bi sakhatin nas duk wanda ya nemi yardan Allah da kushin mutane to kafahu Allah mukratan nas Allah zai wadatar da kai rigimar mutane amma kuma wa man tamasa ridan nas wanda ya nemi yardan mutane bi sakhatin Allah amma ba mutane sun yarda amma kuma Allah zai fushi da shi to wakalahu Allah ila nas Allah sai kyale kada kada mutane kullum ku tare jima kullum saboda saboda su nake yi mu kullum ku kan zama yanzu misali ka dauki misali siyasa irin siyasa ta demokradiya da ake yi kaga duk abin da dan siyasa ne me yake ruwa ma yanzu an yi samu yardan mutane ko kullum rigima yake da wa da su mutane kana neman yardan su a cikin abubuwan da la'alla saban Allah subhanahu wataala ne sai Allah ya wakalta ka zuwa ga mutane sai ku ta rigima to amma su anan kaga lokacin da wannan dan aikin da jashi ya zo suka ce to yanzu in ya tambaye mu akan annabi isa ne da musu jafar ya ce wallahi ba abin da zamu faɗi sai abin da Allah da musu da amana duk abin da zai faru ya faru in sama za ka koma kansa koma amma abin da yake addinin shi abin da zamu faɗi kaga sun nemi yardan Allah ko da mutane su fusata wanda kuma a zahiri sai ka kama a neman fusata mutane zai fusata mutane tunda su waɗannan fara duka mai abin da yake kansu shine cewa annabi isa allah ne ko dan allah ne ko kaza ko kaza subhanallah allah suke mana amma suka ce a ko abdullahi wa rasulu bawon allah ne manzon allah ne aka faɗi wannan magana a gaban najashi kuma da ikon allah kaga najashi har sai ya sauka ƙasa ya ɗauko wani kara ya ce daidai da wannan karan ba a ƙara ba akan annabi isa bayanin annabi isa yake da irin bayanin annabi isan yayi ya dora su akai wannan bawan Allah Ja'far bayanin da komai bai kara ba daidai abin da abin da abin da Isa Isa alaihi salam ya faɗi haka ne Ja'far ya faɗi kaga sun nemi yardan Allah ko da mutane za su yi za su saka sai suka samu yardan Allah ko Allah ya kare su daga dukkan borin mai bori kaga ai sun yi bori najashin ba an so a ture su abin ya gagara saboda Allahu ma'akum to wani yana daga cikin kaɗan daga cikin abubuwan da malayin ambata a cikin jurusu wa ibar na abin da ya shaɗi wannan hijira zuwa ƙasar habasha matashi ya karatu a yau malayin ya cewa islamu umar umar ibn al-khattab radiyallahu anhu sai musulunta umar kaga al'amura suna ne suna ƙara faɗaɗa kuma me ya kawo wannan hakuri juriya gwagwarmaya na cewa ba yi da fasawa ba yi da fasawa Umar ibn Khattab yana haduwa tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta bangaren dangantaka a kakansu Ka'ab ibn Lu'ay. Ka'ab ibn Lu'ay da garin suke hadewa da Manzon sallallahu alaihi wasallam. Mahaifiyar Umar mahaifin shi ana kiran shi da suna Al-Khattab. Sannan mahaifin shi ana kiran da suna Hantama bintu Hisham. Bintu Hisham ibn Mughira. Sannan kuma ita wannan Hantama aka ce kanwace ko afon kanwace ta abu jahal abu jahal wanzu da ce a bintu ammihi ai iyar babban abu jahal da ke nan kan wasu uzuroni da ita abu jahal amma da a sunan da kaga abin da zai bayyana shine kanwa abu jahal ce dan ka gane gogurmai da suke ba gogurmai wasa wace gogurmaya ce akan gogurmaya kaga yanzu tun nawa saboda matar shi ta ibin gaskiya sai ya saki abubuwa ga sai ya sama haka sai ya tsaya ba gidan ka ga abu kaza ga abu kaza ana yi ba daidai bane ka sani amma za ka iya gyara ba saboda saboda mata kada ya wuce kada ya yi kada ya tanka kada ya kaza kada ya kaza alhali ba daidai bane ba kaga anan inda a ce wannan abu ake dubawa abu abu jahal kaga mafi girman makiyin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin garin makka to kuma kawo shi kuma da ake aure sannan kuma ya kawo ya musulmi duk abin da zai faru yau sai da umar ya musulunta umar an aine shi a shekara uku shekara goma sha uku a wuri da amal ba da amal fi bayan an yi shekarar giwa a shekarar da aka ahi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to bayan da shekara goma sha uku aka ahi umar ibn khattab kenan manzalla ya baiwa umar shekara nawa shekara goma sha uku kuma haka za ka samu rayuwa kusan duka kusan rayuwa iri ɗaya suka yi wajen barin duniya kusan shekara ɗaya sattin da sattin da sattin da da abubakar da manzana sallallahu da umar ibn khattab kidan manzana ya bai wa umar shekara goma sha shekara goma sha umar makiyayi ne sannan kuma yana kasuwanci yana kiwo yana kasuwanci ya auri matan take wanda ake kadar tasirin cewa kusan matan take guda tara ya aura bayan wasu an aura an saka da sauransu sannan kuma yana da zuriyar kuke mai girma saboda dubi zuwa ga matan da yake da kamar ta guda gare shi radiyallahu anhu yake cewa anahu malai ce qala ibn ishaqa wa lamma qadima amr ibn al-as wa abdullah ibn abi rabi'a ala quraish yanzu an je quraishawa sun tura wakilansu zuwa kasar habasha amr ibn al-as abdullah ibn abi rabi'a da umara ibn walid da sauransu in sun dawo shi amurka dama ya mutu da talatin sai ce walam yudri kuma talabu min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba su samu abin da suka nema ba walam yudri ku ba su riski ba ko ba su cimma ba ba talabu abin da suka nema من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ده من الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم وردهم النجاشي النجاشي ويلوس خائبين yace ku tahi ku bar wanka sata ku doki kyau tuka ku tahi ku raddahum bima yakrahun ya maido su da abin da suke kyama shine ne an hana su wannan wanda suka hijira nan to ana cikin haka wa aslama umar umar bai musulunta yace wa kana rajulan shi umar ma ya kasance wani mutum ne wanda za ka shi mutum mutum ne wanda yake da ƙarfin zuciya mutum ne mai ƙarfin zuciya la yura mu ma wara a zahari ba a cimma abin da yake bayan shi la yura mu ba a cimma ma wara a zahari abin da yake bayan shi ba wanda ya sai cimma shi mutum ne mai ƙarfin zuciya abin da ya sa kai shi gaba zai yi sai aikata shi ya musulunta yace imtana bihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi hamda sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sun samu kariya yani imtana bihi kenan sun samu wani sababi na samun kariya daga cutarwar quraishawa daga umar sannan kuma wa bi hamza kuma da hamza wanda kuma iya ɗaya daga cikin iyalin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hamza matsayin mahaifin shi ga manzon Allah wata rana ya tafi ya yi ya yi ce ya gomi haɗa sama su ne cewa ina hankalin ku yake kuna kallon ina mutanen garin maka suna cin zarafin ɗanka duk irin waɗanda nake da garin maka to da ma abin ya yi yawon a cikin zukatan sun san wannan abin da ke wuce gaskiya ne ya ce kawai ka musulunta kawai zai kawai sai musulunta ya ce to in akwai wanda ya sai nuna shi ga abubakar ga ga ga ga hamza sannan kuma ga umar su musulunta ya ce fa kana abdullahi ibn mas'ud ya qul abdullahi ibn mas'ud yake cewa ya ce hatta gazu quraishan wannan musuluntar umar da musuluntar hamza ko suka hana quraisha su taba wanda duk wani wanda yake mai imani gazu quraishan wannan abin ya bakanta wa wurin shawarai kenan kullum suke zaizaye wa rundunar suke yawa da ya kuna wurin wa an rasa wani shi an waiwaya an wanka wani gida wani a yana gida a jijo kai aka yi wata mace kaya wannan abu guje ku na gaci to wannan abu ya sa kowa sai ya fara yin lautu a cikinsu duk da cewa shi abu ja'al iya ɗaya daga cikin waɗanda suke makirai wanda har ya mutu bai kasa abu ba da aka zo badar ibn mas'ud ko ɗaya daga cikin sahabbai ya taka ya taka ya taka kirjin shi yana saman kirjin Abu Jahl yau ka haure yau ka hawa ba a lokacin da kusan yana dab da ya mutu awa ya sallama ba a mafiya yesu ko zafi shi wala ya hibbul makru sayyi'u rami ne gida kuma ya rubuta rubuta shi alaihi billahi ma yasta'in yake cewa fa kana abdullahi ibn mas'ud yaqul abdullahi ibn mas'ud yake cewa ma kunna naqdiru yace wallahi ban mu da iko ala an nusalli inda al-ka'ba akan mu zo gindin ka'aba bi sallah ana ganin irin irin su abdullahi ibn mas'ud yace mu da iko yace hatta aslama umar har sai lokacin da umar ya musulunta muka mutu iri here ka zo ka gama hararanka da musuranka amma da kiyar umar mawjud falamma aslama umar yace lokacin da umar ya musulunta qatala quraishan yaya wannan quraishawan hatta salla inda al-ka'aba har sai da salla a gindin ka'aba wa sallaina ma'ahu muka salla tare da shi amma kan ka hinna musalla yana yi ko amma saboda yana da min yana da mana'a amma sauran da ya musu habai ba ko kike ne salla a gindin ka'aba Abdullahi bin Rasul yake ta sai da umar ya musulunta yaya su aka fafata yayi salla kuma muka zo muke salla قلت يكي تشا وثبت في صحيح الحافظ ابن كثير يكي تشا والتي وثبت في صحيح البخاري يا ذو اتكين صحيح البخاري عن ابن مسعود ان عبد الله بن مسعود يكي تشا انه قال ما زلنا اعزة منذ اسلم عمر بن الخطاب يتي والله بن بشي بما عزة ما جيجي da kai na musulunci ba saboda musulunci dole ka rika jin izza ta musulunci wannan imanin da Allah baka dole ka rika takama da shi ka rika godiya ga Allah subhanahu wataala da shi ne da kai zuwa ga wannan ba dabara bace ba ƙarfi bane ba ba wayo bane ba ba mulki bane ba ba dukiya bane ba ba dangantaka bace ba zaɓe ne na Allah duk wanda ka ga musulunta Allah ne zaɓe yanzu ka ɗauki ƙasashen da manya manya da ake gani su ne ƙarshe a duniya ana suna ta jaraban abubuwa kala kala irin na wayewa amma babu abin bauta ba sa bauta ba shaidan su ne bauta ba sai a bauta wa saniya wani ya bauta ma wuta wani ya bauta ma kaza wani ya bauta ma kaza addinai burjik ga su na banza to kaga shi shiriya al'amarin na ubangiji shi sa masu kuma zai ta alhamdulillah lalli hadana li hada ashe godiya ta tabbata ga Allah da ya shiryar da mutum ya zama mutum musulmi yake cewa ban gushe ba a izzatan walillahi izzatu wali rasulihi wal mu'minin lalle dauka ta Allah ce da manzon shi kar ka karaya ko ka ji kai ba wani bane ba saboda wani kafuri ya tsaya gaban ka kowaye kafuri kafuri ne yana nan a matsayin shi na kazamta ba kowa bane ba kowa bane izza ta mutum mai imani ce mutumin da yake da imani shi yake da izza ɗaya daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har zuwa yakin Uhud yake wata tafiya ta kasaita da jijji da kai manzala sallallahu alaihi wasallam cewa inna hadhihi la bush la mishyatun tubghidullah yace irin wannan tahiya yana kusa ta Allah yace amma ba irin wannan wurin ba in a wurin wannan wurin ne ci gaba da kasaita da takama saboda ku nuna wa ka wurin cewa ku kuke da izza ku kuke da Allah hatta da aikin tawafi da ake aka zo akwai da ake zo ana sassarfa tsakanin safa da marwa akwai zuwa da zan wanda zaka yi da gudu-gudu zaka yi su kuma damtsan ka a buɗe don a nuna wa kawure suna yaɗa jita jita suna ta ai sun tafi garin madina samurin madina duk ya kashe su ba abinci ba kaza ba kaza shine ai irin ta ce abdullahi ibn ubay ya faɗa a cikin zuciyar mu'minuna a tsadul munafiquna yake cewa la in raja'na ila madinati la yukhrijanna al-a'azzu min al-a'azz Allah ya ce a walillahi al-izzatu wa lirasulihi wani mu'mini na walakin da munafiqin la ya'lamun mun sani ba sannan kuma can sama nan ma ya ƙara cewa la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaqu sun yi hijira sun zo musu da kuɗi kar wanda ba su abinci hatta yanfaqu har sai sun watse Allah ya ce hawa ruwan da kanka ai walillahi khazafin samawati wal ardh kaskan sammai da kasai hannu wasu ne hannu Allah suke na shi ne kai ma abin da kake takama aka dan kosana maka daga cikin tafsirin Allah kuma law kanat dunya tazimu inda Allah janaha ba'udatin lama sharibta anta min hasharbata ma inda duniya tana da wani matsayi wani gata a wajen Allah kai ka huri ba za ka ma samu fatawa ruwa ɗaya ba ba za ka samu ba haka abin da kai kana da a matsayinka na kahurin to ka sani cewa wani wata dama ce ubangiji ya bada ana amma dai lillahi al-izzatu wa lirasulihi haka ɗaukaka ta Allah ce da manzan shi da mai imani haka kuma duk mutumin da ausakul umma al-islamiyya kana cikin al'ummar musulmi kai da kake ruko da karantar manzon sallallahu alaihi wasallam kar kai ka sa kuma kuma kar ka sake ka ji wani na ƙasa a cikin a mutumin da ya bandare manzon Allah ma yi magana barantara kai da kake bin manzon Allah wanda ya bid'a ma yi magana barantara wanda ke sunna dan me zaka ji wani kasawa ka tsaya a yi sunna kawai abinda wani zai je ya je abin shi amma sunna kai za ka yi kuma ka je ka cewa marfu'ar ra'as ka je ka cewa kanka a ɗage yake saboda lillahi izzatu wa rasuli wal mu'minin me yasa saboda addinin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne kake aikatawa shi ko wanda abin ne ba bid'a ce bayyana dalili bayyana hujja bayyana aya bayyana hadisi iya ba abin da zai ce haka wani ana yi ko kuma ya ce an jima ana yi ko tun da aka yi da magana haka ake yi ko a wajen labari a ina gano ba da na to bid'a bid'a ta gani ka tsaya kuma ausatul umma islamiyya tunda ita rayuwar da kake gani gaba ɗayan ta jarraba ba ce shi yasa Allah sai da ya hada rasulun rayuwar gaba ɗaya sai ce allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum wannan shi ne gaba ɗaya an jimlice maka rayuwa kakam an ƙari duk wani abin da za ka yi a cikin rayuwa alhaya ya cikin rayuwa sannan kuma mi zai bi bayan shi mutuwa sun duka ne sai Allah ce bi yabu ruwa ku dan a jarrabe ku wanda kyauta aiki to me kyauta aikin nan shine bin Allah da bin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da bai kama wannan hanyar ba to wallahi wannan mutumin bai kyautata aikin da aka aiko shi aikata ba karka sake ka bar hanyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam har a kullum duk abin da zaka yi harakan suna ne harakan mutuwa ne ba daɗi ne harakan abin da ya shayi zamantakewan gida ne harakan aiki ne harakan kasuwanci ne babu wani abin da addinin ya bari ma farratna fil kitabi min shay duka sai da aka bayani wa kullu shay'in fassalnahu tafsila Allah ce komai mun yi bayani shi dake dake ni'ima ce da daraja ta ubangiji akan bayan shi ya sabkar da alqur'ani ba a san ba a kan wannan aka turo da manzo yayi fashin baki akan Qur'ani kai wannan aya da shari kuma shi ke kawai saboda kai maka jin magana sai ka je ka kirkiro wani aiki tanni ka tara ba kai ka kura to shi ne ke can anan ba mu gushe ba muna madaukaka tun lokacin da Umar ya musulunta قال شو قال زياد البكائي حدثني أيك شو حدثني مسعر ابن كلاب عن سعد بن إبراهيم قال قال ابن مسعود عبد الله بن مسعود يتشوى إن إسلام عمر كان فتحا وإن هجرته كانت نصرا وإن إمارته كانت رحمة ولقد كنا وما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر فلما أسلم عمر قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه yake ce abdullahi bin musul ya kara da cewa ya ce kaga musuluntar umar ya ce wallahi buɗi ne mai girma a musulunci buɗi ne saboda a cikin al'umma akwai wasu rijalu la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah kuma haka ake samu su kaga can sama yake cewa wa kana rajulan zaka shimatin to haka wajen kawo sunna aka samu kin waɗannan mazajen suka tsaya suka jajirce su ka'in da na'in masu ƙarfin zuciya akan dole abin da sai an yi shi babu zancen lagwani ko kuma a kai abin nan ba tun da aka ne gaskiya wani fasa ko kuma da aka kosai da fami aka ce to kai wani abin da nake ka bari ta ai abin ba sai su suka saka fami ka ta saka ubangijin da halice kai saka ko kuma shi da aka saka ku iya ne kuka yi gaskiya ne ku da kuka fandare wa Allah da manzo ba ku ji kunya ba kuma za ku zo ku tunkare ni da nabi Allah da manzo ya fandare mushi to umar mutum ne wanda yake da ƙarfin zuciya ya ce wallahi musuluntar umar in ji abdullahi dan masu ya ce ba ya kasance wani fatahu ne mai girma ya ce wa inna hijirarsa wace kaga hijirar shi kanat nasaran ta kasance wani nasara ne mai girma don saboda an nuna wa shawa mun kasa in kuma akwai wanda zai iya wani abu falle zafatta eh yayi ayi a gani saboda zai hijira ba lafiya ne saboda sun taru suna shan inuwa ka'aba sai to Umar ibn Khattab zai hijira. Wanda yake so matar shi ta kaba. Ya tarbe da hanyar Madina. Wanda yake so uwar shi ta rasa shi ya tarbe da hanyar hanyar hanyar wannan. Ya buga ya kai. Wace buga ne. Saboda an sun ka taimaka ba ba ba ba su wanda. Ba yadda za ka yi shi. Shi yasa ya ce hijirar shi nasara ce mai girma. Saboda ya nuna wa Quraysh a sun kasa. in kuma akwai abin da za ku yi zuwa shi ya gagara ya ce wa inna imarata mu jagorancin umar kana rahmatan ya kasance rahama ce da kuma gaba gida umar ibn khattab mutane kamuran suke suke daukan loko suke daukan abin hawa su zo garin madina su ga wannan mutum wai ne wai shi wannan umar ibn wai ne saboda yadda Allah sanya futuhat bude garuruwa da aka yi na kaburai a lokacin Umar ibn Khattab suna da yawa karkashin jagorancin su Khalid ibn Walid sannan kuma da irin su Abu Ubaida Amir ibn Jarrah a cikin hadin umma wala an yura wala an yura budewa suke ba garin ba kowa ake ba a sai dai a rubuta wasiƙa a ce to gari kaza da ikon Allah ya wuru amma ɗan uwa musulmi jawabi a nan in ana neman ƙari a nemi ƙari hallo mun ƙara gaba su tunkari kaza su tunkari kaza waɗanda ba Allah haka suka yi suka ya a addinin nan shi yasa wallahi kowa ya tambaye kai wasu ne gudunmuwa gaba addinin musulmi sun bar duk abin da suke sun bar iyalinsu sun bar kasuwarsu sun bar kominsu kwakwarmayarsu ya za addini ne ya ya za a yi amma mun kuma a nan mun gabanin sai a hankali Allah shi yau imaratuhu kanat rahma jagoranci Umar rahawa ce Umar ibn Khattab yana jagoranci yana kewayawa cikin cikin garin Madina jagoranci yake saboda duk lokacin da ka zama jagora dole ne ka kama sunna wasu abubuwa za su iya faruwa ba san mutum da ake ciki akwai mutumin da sai mulkin ya faɗi bai san me ake ciki gaskiya bai sani ba saboda fitana wasu suke kusantan shi wani kaza wani kaza su suke gudanar da abubuwa in kira za ka yi na waya sai an ambata maka da wani da wani za ka kira ga wani ya kira ga wani ya kira ga wani ya kira amma kiran wani ya fi muhimmanci da wani da wani da wani in ka fito daga gida an shiri hanyar da za ka bi baka isa baka ci a a nan in riga za ka sa akwai rigar da za ka ci da baka sa abincin da za ka ci a shirye yake kozinka ka mulki matsala ne ba babu wani ƙurriya a ciki babu babu sakewa duk abin da za ka yi da muhasab ta taka tsantsan da wane ne duk inda ka wuce kuma an san ka wuce Umar ibn Khattab mutuwa yake cikin dare yana zagayawa ya gani da idan shi saboda kar ya zama to labari kada ake bashi idan kai ka sani masu ba da labarin nan ba su da kirki to sai zama to abin da kake so ne za a baka labari a lokacin da haƙiƙa na amare bayyana a gare ka da Allah abuwa sun yi nisa sun bace to zagayawa yake da kai shi na duba yana cikin zagayawa da suke da suke wata mace yara suna kuka ya tsaya a wannan wurin cewa me labarin take cewa waɗannan yara yara ne waɗanda Umar ya tura babansu a matsayin a matsayin wannan ya kira shi da suna sojin yaƙi an tafi buɗe wasu garuruwa kuma ga yaran suna cikin damuwa wata riwaya ta ce a yaran suke marayu ne ala'aini yara ne sun kasa suna kukan yunwa ita kuma ta ɗora tukunya ta zuba ruwa a ciki tana hurawa yana ta masa tana can kuya kuɗi kuɗan kwanta kaɗan zuwa an jima abincin da yau a ga yadda sadiya za ta mara umar ya zo take cewa wallahi sai Allah ya mana shari'a da ni da umar abubuwan yamma ita wasan wani mai umar ya tashi da baitul mal ya ɗauko gari ya ɗauko mai ya ɗauko abin da za a abinci ya ɗora ga daga bayan shi ɗaya daga cikin mukarrafa shi ke cewa umar ka ɗauka yake cewa an ta man ya hamilu zunubi yawan kiyama bar ni ya ce gobe kiyama kai za ka ɗauki zunubai na ya jakon wannan garin ya kawo sai ga amirul mu'minina yana hura wuta yana busa wuta da baki yana tuka tuwo yana zuba gari ana tukawa bai bar wannan wurin ba sai da wanda yara suka tashi suka ci abinci suna dariya sai ce in Allah kai mu gobe da sake kai waje kaza kana zo ka samu wannan mutumin da kake magana shi Umar ibn radiyallahu anhu daga lokacin ya ba su abin da suke bukata wanda wannan yaran za su cikin yanayin da ya kamata har su kai da za su kai wannan jagorancin umar kenan umar ya yi wani irin jagorancin da ya kai matakin da aka samu fari a cikin duniyar musulunci cayayi ya haramta wa hanjin shi shan wani abin da yake da rumu har sai ran da musulmi suka shiga cikin yanayi kamar haka yake shiga gurasa yadda kowane talaka zai ci ya shiga gurasa ya rika murmusa haka ya kwana yana roƙon Allah akan Allah ya kawo da kawo da kawo da kawo ya yi jagorancin da ana ambata shi a matsayin jagoranci na daban wadda kuma akwai namazin masu kyau a ciki magana mutumin da ke magana hatta da janki dole a wafara mashi hanyar da zai samu ya yi tafiya da gantanciya baitul mal aka hudu wasu abubuwan sai dawa ɗan shi ya saya abdullahi kuma da ce a ya ce kowa ya saya bane shi da ce la'alla za ku kushe sassauci a cewa ɗan amirul mu'minin ne a yau ba in kai da shugaban ƙasa ne kuna shawarmu da wai a rasa premier dam da ai ai ka zagaye na wata rika halatta tana haramtawa saboda zaujuha sultan yake cewa ke da wa imaratuhu wa inna imaratuhu kanat rahmatan rahama ce ga al'umma ya ce wala kan kunna musalli abdullahi bin mas'ud yake cewa mun kasance muna yin sallah ba kunna musalli mun kasance muna yin sallah ba yace inda da ka'aba a gindin ka'aba yace hatta asal umar mu da daman da zamu sallah a gindin ka'aba sai da umar ya musulunta falamma aslama lokacin da ya musulunta yace qatala quraishan yayya quraishawa ya fada da su akai kata kata hatta salla inda ka'aba sai da ya sallah a gindin ka'aba kowa yana ji yana gani wa sallaina ma'ahu abdullahi bin musulun yake can wahim ka so muke sallah tare da shi kuma yana sallah kuma muna yi shi ya yi mumi wurin sha kuma ba abin da ke tsakanin tsakanin da su ba da kallo ba ba da ce kalamun ishaqa wa kana islamu umar ba'da khuruj man kharaja min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam habasha ya kasance musulunta umar bayan hutar waɗanda suka huta daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam habasha a lokacin umar ya musulunta farko musulun da shi wani ya ɗauki da tarihi abubuwan da tarihi masu ibar ya akwai durus masu yawa kai yake cewa haddasani abdurrahman ibn al-harith an abdullah ibn iyash an an yake cewa bin abi rabi'a عن عبد العزيز بن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عن أمه أم عبد الله بنت أبي حفمة قال تكي ita wannan bintu abi hasma ita ce laila bintu abi hasma take ce wallahi ina muku rantsuwa da Allah inna lana tarajjalu tace muna tahiya ila ardil habasha zuwa kasar habasha a kas yace wa qad zahaba amirun take cewa mun kimsa akan zamu huta zuwa kasar habasha sannan amir shine mijinta shi ko wannan amir din nan tace fi ba'd hajatina ya tahi haɗin wani wasu abubuwan kayan da muke bukata saboda yin bulago ta ce ana cikin haka kawai in akbar umar sai ga aure yau fawaƙafa wa huwa ala shirki ya zo tsaya yana nan akan da ya shirka shi lokacin da musulunta faƙali ta take cewa wa kunna nalqa minhu aza ita laila take cewa mun kasance umar iya daga cikin wanda ke cutar da mu وشدة علينا ينا من صنعي أكمل قال تكتشوا فقال إنه للانطلاق يا أم عبد الله ثم تكتشوا يا صاحب عبد الله كالإنس ليلة yace tahiyya ba tahiyya sai ba sai mutum magana a cikin shuru da ba irin yanda ya saba yake da bai zai mamaki qala take cewa na'am tace eh wallahi tace ina maka rantsuwa da Allah لنخرجن من في أرض من أرض الله زامو هتا في أرض من أرض الله زوا وتكسا daga cikin kasa ta Allah me yasa zamu huta iz azaytumuna wa qahartumuna saboda kun tutar da wa qahartumuna kun kuwaye ku ana sakat ku huta Allah sace mu za mu huta fi ard min min min ard Allah a wata wani daga cikin abin da Allah ya yi kasa حتى يجعل الله لنا مخرجا وجي الله باب مختصر يقول الله سبحانه وتعالى قالت سيدة جوا في ليلى فقال سي عمر يتي صبحكم الله كما قلت الله كم ليلى هو ما كنت وانا مالك سيدة جوا رأيت له رقة لم أكن أراها نك عمر يا ولي تبشين دبل تبقى إني اشتري شيء ثم انصرف سنتاري ليدي ايش وقد احزنه فيما ارى خروجنا tace kuma ya bakanta mushi rai abin da ta lura tace wannan kusan da zabi iya daga cikin abin da ya bakanta mushi rai amma dai ya yi shiru bai ce komai ba qalat faja'a amir sai mutum sai mutum jirgin amir bi hajatina tilka idan da awwal da yake neman bukatun biyu فقلت له زينت مش يا ابا عبد الله يا كيما ابو عبد الله لقد لو كنت سوى لو رايت مش لو رايت عمر عارفا ورقته وحزنه علينا ان كان عمر بن الخطاب كان ذا كيما مالك عارفا داو ورقته da taushin da yayi wa huznahu da bakin cikin da yake yi alaina akan kaman wannan tahiyar da za mu yana tsaya mu da ruwan tahiyar qala sai mutum na bai shi yace mata a ɓarmi'ati fi islamihi shin kina kan cewa kenan kina faɗin hukumar da annabi musulunta kala ta ce cewa kuntu da amna ce eh dan ce akwai alamar da musulunta kala sai amina yake cewa la yadlam yace umar ka umar bin musulunta yace allazi ra'aytu wannan umar inda na gani dan ce musulunta bai taso ba hatta yaslamu himarul khattab har sai in jakin gidansu ya musulunta to shi ba musulunta amma umar ya musulunta ta ce ya ce a kalar take cewa ya san minu me yasa mun wannan magana saboda ya yi kitan muhalli umar yana tsanan da musu ya yi kitan muhalli ce umar zai musulunta ya san minu yake cewa lima kana yara game da abin da yake gani min khilzatihi saboda tsananin da shi umar yake da akan su wa kaswatihi alal islam da kaushin halin da yake nuna wa musulunci suna ga wani abu wanda zai yi wahala ko da musulma ina da kuma da insha Allah ta'ala wa sai wa nashi nashi wanda ke zalik zai tsaro da wannan shi ne gwagwarmayar su zalika amali wannan su ne dabbobin wata irin gwagwarmayar da su Allah ta mutu za a addinin musulunci aiki kowa ya san abin da zai yi wani da Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وصل على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله